بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى مدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa masu albarka ci gaba da karatun da muke a wannan littafi mai albarka riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin nabina muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in yau muna sha bakwai ga watan jimadul ula hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na da 1445 wanda ya daidai da ɗaya ga watan sha biyu miladiya na da 2023 ci gaba da karatun da muke don ban manta ba muna kan hadisi na 594 hadisin aisha radiyallahu anha kalkashin babu babul wara'i wa tarki shubuhat kuma sharhin wannan hadisi ya gabata kamar yadda al'allama sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah yayi sharhin wannan hadisi. Mun tsaya akan gaba inda yake cewa gabanin haka nan dai ya da kyau mutuna wannan hadisi na Aisha قالت قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه غلام يخرج له الخراج وكان أبو بكر يأكل من خراجه فجاء يوما بشيء فأكل منه فأكل منه أبو بكر فقال له الغلام تدري ما هذا فقال أبو بكر وما هو قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعت فلقيني فأعطاني بذلك هذا الذي أكلت منه فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه رواه البخاري قال الخراج شيء يجعله السيد على عبده يؤتيه يؤديه إلى السيد كل يوم وباقي كسبه يكون للعبد malin ya yi wannan sharhin hadisi kuma mun ga a ƙarƙashin shi yanda abubakar radiyallahu anhu ya kasance mutum ne mai taka tsantsan da dukkan abin da ya zama to akwai shubuha mutum ne mai tsananin tsantsani ya ji tsoron ya zama to wani abu na haram ya zama a cikin shi shi ya sanya ya sanya yatsa a bakin shi ya zubar da dukkan abin da yake cikin shi ya amayar da shi saboda abu ne wanda na haram bokanci haramun ne kudin da aka samu dalilin bokanci haramun ne kalkashin wannan muhammad bin salil uthaymin bayan ya sharhi yake cewa wan nususu fi hadha kathiratun mutawatiratun nassosi a game da falala ta abubakar radiyallahu anhu da tsantsanin shi suna da yawa hatta amiral mu'minin amiral mu'minin ali bin abi talib al-qa'id بالصدق وبالقسط حسد امير المؤمنين شغبا مؤمنين علي بن ابي طالب wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi wanda ya fadi da gaskiya kuma da adalci game da Abubakar radiyallahu anhu wal adl da adalci kana yaqulu ala minbar kufa ya kasance ya fadi akan minbarin kufa waqad tawatara zalika anhu kuma wannan bayani ya yawaita daga Ali radiyallahu anhu game da falala ta Abubakar radiyallahu anhu قال خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ما في الخير وانا الأمة تمسلمي بايع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر يكيزو نبي ثم عمر صلى عمر duba muga wannan magana ce ta Ali radiyallahu anhu ina masu fifitar da Ali akan Abubakar da Umar da Uthman ɗan shi'a rawafid قال هذا يقول رضي الله عنه وقال لا أوتى برجل يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري yake cewa ba za a taba kawo mun wani mutum ba wanda ya fifita ni akan abubakar da umar face sai na bulale shi haddi na mai kiran karya yani jaldal qazfi wal kadhib haddi bulala ta qazafi da ƙarya wa hadha min tawadhihi radiyallahu anhu fil haqqi wa qawli sidq malai ce wannan kuma na daga tawadu'un ali radiyallahu anhu kaskantar da kai a game da gaskiya da fada ta adalci wa fihi raddun zahirun ala rawafid alladhina yufaddiluna aliyan ala abi bakr wa umar mala yace kuma a cikin wannan magana ta Ali radiyallahu anhu akwai mai da murtani karara akan rawafid ɗin shi'a rafidawa wanda suke fifitar da Ali akan Abubakar da Umar suna cewa ai Ali radiyallahu anhu yayi Abubakar da Umar matsayi balma al'amarin su ya kazanta inda suke kafirtar da su suna ce musu dagutoci ne بل بعضهم يفضل يفضل عليا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ما wuce gona da iri daga cikin su akwai wa'anda suke fifitar da Ali absa manzon Allah wanda tsirayen Allah da amincin su kara tabbata da shi wa yaqulu Ali afdal min Muhammad wa haq bi risala zaka ji wani wani daga cikin su na cewa Ali ya himma Muhammad sallallahu alaihi wasallama qalala kuma shine ya cancanta da manzanci ولكن جبريل خان الأمانة وانصرف بالرسالة عن علي إلى محمد أباكين سنة cewa sai dai Jibril ya ci amana Allah lokacin da ya karkata manzancin wannan daga Ali ya zuwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala shakka annahum ala dalalin bayyin qala yace wannan tabbat suna kan bata bayyananna wal iyad billah Allah ya tsare mu nasallallahu lana wa lahumul hidayah muna roƙon Allah madauk muna roƙawa kawunan mu da su shiriwa Allah ya shiryar da su wal hasilu abinda yake tabbatacce anna Abubakar radiyallahu anhu kana min ahli al-war'i wa zuhdi wal bu'd an al-mushtabihat Abubakar wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi ya kasance na daga cikin mutanen da suke da tsananin tsantsani da gujin duniya da nisa daga dukkan abin da ya zama to akwai rikici a cikin shi ولذلك فقد قاء كل ما في بطنه بعد أن أكل دليلا هكا يا أمايس دكان أبن ديكي تكين شي بايان ياتي ونعب حتى لا يتغذى بطنه على شيء جاء من حرام أو من طريق شبهته هكا يكسنتي cikin shi ya cika da abin da ya zo daga haram ko kuma abin da yake da rikita a cikin shi قال المؤلف رحمه الله عن نافع عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان فرض للمهاجرين الأولين أربعة آلاف وفرض لابنه ثلاثة آلاف وخمسمائة فقيل له هو من المهاجرين فلما نقصته فقال إنما هاجر بي إنما هاجر به أبوه يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه an samu wani hadisi daga nafi' anna umar bin al-khattab cewa umar dan khattab wanda yadda Allah ta ƙara tabbata gare shi kenan nafi' da umar ya ji daga baban shi cewa mahaifin shi umar dan khattab wanda yadda Allah ta ƙara tabbata gare shi kana farada lil muhajirin al-awwalina 4000 ya sanya wa muhajirai na farko dirhami dubu dubu hudu a cikin baitulmal kasansu ne وفرض لابنه ثلاثة آلاف وخمسمائة كما يبا دانشي دبو دبو أكو da ɗari biyar kina a cikin dubu hudu sai ya rage ɗari biyar faƙila lahu aka ce mashi huwa min almuhajirina falima na ƙastahu sabai suka ce maza ali umar radiyallahu anhu wannan ɗana ka abdullahi iya daga cikin wanda suka yi hijira na farko don me ka rage mishi faƙala inna ma hajar bihi abu ya ce wa ai mahaifin shi hijira da shi ya ƙulu ya kasance iya cewa laisa huwa kaman hajar bi nafsi bai yi daidai ba da kamar wanda ya hijira da karantansa wannan la'alla ya biyo mahaifin shi ne ba hijira ba ce tashi ta karantansa amma wa'annan su hijira ce suka yi da karantansa dalilin haka kasansu ba zai daidai ba da kasan shi rawahul bukhari imam bukhari ya fitar da wannan hadisi a karkashin manaqibul ansar darajoji na mutanen Madina wa inda al-Bukhari innama hajara bihi Abu nam wannan lafzi indama hajara bihi Abu daga riwaya ce ta Imam Bukhari wa ana Atiyah bin Urwa as-Sa'di as-Sahabi radiyallahu anhu an samu wannan hadisi daga Atiyah dan Urwa as-Sa'di dan kabilar Sa'd as-Sahabi wanda ya zamanto sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzala wanda tsira ya Allah da muncin tsara tabbata gare shi ce la yablughu al-'abdu an yakuna min al-muttaqin hatta la yad'a ma la ba's bi hadara lima bihi ba's zo sallallahu alaihi wasallam ya cewa bawa bayya kai matsayin ma ciga cikin masu tsoron Allah har sai ya bar abin da baya da laihi ta ka tsantsan da abin da ke la'alla akwai laihi cikin shi akwai kuskure cikin shi abu ne asalin shi haram halakki ne babu laihi mutum ya aikata in na ci ne in na aikatawa ne in na faɗi ne ba laihi to amma zai taka tsantsan ya bar shi tsoron kai ya afka a cikin abin da ya zamanto baya da abin da ke da laihi malam da ya zo ƙarƙashin sharhin wannan qalal muallif yace qalal muallif rahimahullah fi bab al-war'i wa tark shubahati fi ma naqalahu an nafi' an abdullah ibn umar radiyallahu anhu an amir al-mu'minin mala yace wanda ya wallaha littahi na wanda rahma Allah ta kara tabbata a gare shi ya faɗi cikin babi na tsantsani da barin abin da ke da rikita rikita cikin shi fi ma naqalahu an nafi' daga abin da ya samo shi daga nafi an abdullahi bin umar daga abdullahi da umar can nafi mun ce dan umar la ba shi ba ana abdullahi bin umar daga abdullahi da umar an amiral mu'minin an amiral mu'minin daga amiral mu'minin umar bin al-khattab umar dan khattab wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi farada lin nasi yace a'ata a'tayatihim ya ba wa mutane kyautocinsu min Betulman daga Betulman Trezor na ƙasa na musulmi. Ba jalalin muhajiri na arba'ata alaf ya sanya wa muhajirai kowanne na da kasan kaso na a dubu hudu wa jalalin binihi Abdullahi talata alafin wa hamsimiya kuma ya ba ɗanshi ya sanya wa ɗanshi kason dubu uku da ɗari biyar wabnuhu abdullahi muhajir hali ɗan shi abdullahi muhajiri ne wa na ƙasahu an muhajiri na kamsami'a min arba'ati alaf ya zamanto ya rage wa ɗan shi ɗari biyar daga dubu hudu faƙila lahu innahu min almuhajiri na fali ma zana ƙasahu sabai suka ce mai manza umar dan me ka rage wa ɗanka ɗari biyar alhali iya daga cikin muhajiri na farko قال إنه هاجر به أبوه ولم يهاجر هو بنفسه وليس من هاجر به أبوه كمن هاجر بنفسه yace to ai shi baban shi ya hijira da shi bai yi hijira da karan kanshi ba kuma wanda bai yi hijira wanda baban shi ya yi hijira da shi ba zai kasance ba kamar wanda ya hijira da karan kanshi wa hadha yadullu dalalatan azimatan على شدة ورع أبي بكر آه، على على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه wannan na nuni nuni wanda ya zamanto mai girma a bisa tsananin tsantsanin amirul mu'minin Umar dan Khattab wanda yarda Allah ta kara tabbata da shi wa hakada yajbu ala man tawalla shay'an min umuril muslimin malam na cewa haka yake ya zamanto wajibi ga dukkan wanda Allah madaukake ya dora mai nauyin shugabancin wani abu al'amarin musulmi Allah yuhabi qariban likarabati kai ya fifitar da gwada soyayya fifitar da wani mukusancin shi saboda kusantar da yake da shi wala ganiyin lighinahu kai ya fifitar da wani mawadaci saboda wadatar shi wala faqira li faqrihi kai da fifitar da talaka saboda talaucin shi bal yunazzil kullu ahadin manzilatahu zai sabkar da kowanne a bisa matsayin shi fa hadha min al-war'i wal adl wannan na daga cikin tsantsani na abkawa a cikin haram da adalci walam yaqul abdullahi bin umar kuma abdullahi dan umar shi bai ce ba ya abati bai ce ba ya kai babana ana muhajirun walau shi'tu walau shi'tu labaqitu fi makkah bai ce mashi ai ni babana ni ma muhajiri ne inda na so da nayi zamana a makka bai ga mu shaka nan ba bal wafaqa ala ma faradahu lahu abu da yake ya karanto a ƙarƙashin makaranta ta manzala sallallahu alaihi wasallam ya dace ya yarda da abin da baban shi ya bashi bai mai musu ba wa amma alhadith alakhir fi hadha albab hadisi na ƙarshe hadisin atiya a cikin wannan babi wa huwa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala shine manzala wanda sai da Allah da amincin shi su kara tabbata gare shi ce la yablughu abdu an yakuna min almuttaqin bawa bai kai matsayin ba ya kasance na daga cikin masu tsoron Allah hatta ya da amala ba a sabi har sai ya bar abin da babu laihi cikin shi hazaran ta ka tsantsan limabihi ba da abin da ke da laihi a cikin shi wa hadha fi ma idha ishtabaha mubahun bi muharram mala yace kuma ba wai ko da lokaci ba a lokacin da abin da ya halitta ya cuɗanya da abin da ya zamanto haram ne mun gane ko anan sai ya bari wa ta'azzara tamyizu bainahuma kuma bambantar da tsakanin su yayi wuya ba za a iya bambantawa ba wannan wanne ne haram wanne ne halal fa innahu min tamam al-yaqin wat-taqwa an tad'a al-halal khawfan min al-wuqu'i fil haram mala yace na daga cikal yaqinin mutum da tsoron Allah mutum an tada alhalala ka bar wannan halak haufan min alwuqu'i fil haram tsoron ka kakka abka a cikin haram ina ga wannan lokaci namu wanda mutane karara haramcin neman ta ake ina tunai ya kai wajen kusan shekara 28 wani mutum na cewa lokacin da muka je yame ya ce harambinmu take da gudu muna tserewa wani almajiri amma an waye gari yanzu haram mun bi ta da gudu ta hausa ba kuma ba mu yi haƙuri ba muna bi muna kwamfalo ta ki faɗowa kuma wanzu ga wannan wancan lokaci ina ga wannan lokaci ko ba ka ga yadda mutane suke bi karar wani zai ce ba haram ba ku kawo ta in ci gobe kiyama ayi abin da za ba abin da ya damu to saboda kuma bai san girman Allah ba bai san ba menene tashin kiyama bai san menene azabu wuta ba ya jahilci wannan shi ke faɗin irin wannan magana to mutum bayya zaman tuwa mai tsananin tsoron Allah sai ya bar abin da ke halaka ne tsoron kai abka a cikin abin da yake da laihi ko haram qala wa hadha amrun wajibun kama qalahu ahlul ilm malai ce wannan al'amari ne wajibi kamar yadda ma'abuta ilimi suka faɗi annahu idza ishtabaha mubahun bi muharramin wajaba ijtinaba aljami idan abin da ya zamanto halak ya cuɗanya da abin da ke haram to wajibi ne a nisanci gaba ɗaya li'anna ijtinaba almuharrami wajibu domin nisanta abin da ke haram wajibi ne wala yatimmu illa bi istinabil mubah kuma bayya tabbata sai in an kauracewa abin da yake halaka domin sun cakudu da juna wa ma la yatimmu alwajibu bihi illa bihi fa huwa wajib shi kuma dukkan abin da wajibi ba zai tabbata ba sai da shi to wannan abu ya zama to wajibi ke zama towa arwalla wajibi ce game da sallah dole sai kai arwalla sai ka tsarkaka sai sharafi ne ma sai kana da arwalla za ka yi sallah sallah wajibi ce to kuma dole ne sai da arwalla lakin law tarra aw law tarra ala ila ahadihima falahu an yataharra fi hadhihi alhal wa ya'khudha bima ghalaba ala dhanni malai ce to idan al'amari ya yi tsanani tilas ne sai an aikata ɗaya daga cikinsu to kuma mutum dole ya yi taka tsantsan da neman abin da yake halak ya yi riko da abin da ya rinjaye a zaton shi wali nafir annahu shtabaha ta'amu ghairihi bi ta'ami nafsihi mala yace misali mu dauki misali mukaddara abincin shi da wani ya cakudu da juna ya kwatse walakin na hun mutar ila ta'am sai dai ya kasance dole ne ya bukatu bukatuwa mai tsanani ga cin abinci fafi hadhihi alhal yataharra wa ya'kul ma yaghlibu ala zannihi annahu ta'am wannan sai ya taka tsantsan ya ce abin da yake tabbata iya mafi rinjayen zatar cewa wannan abinci shi ne wannan sai ci daidai na ko da iya jin yunwa kai ce bari sai ya koshi a sai ci daidai abin da yake tamanin wannan abincin shi ne sannan sai ya bar sauran قال المؤلف رحمه الله باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان أو الخوف من فتنة في الدين ووقوع في حرام وشبهات ونحوها بابي نستن ترى مالنا تشوا باب استحباب العزلة بابي wanda yake karantar da mu mustahabbancin kauracewa mutane inda fasadin nas a lokacin da mutane suka lalace babu alkhairi tare da su sai sharri wa zaman a lokacin zamani da ya lalace awul khawfi min fitnatin ko kuma tsoron wata fitina fiddin zamanto a fitinantun mutum a cikin addinin shi iya tare da mutanen da in ya iya tare da su to za a fitinance shi a addini za a kaudar da shi daga sunna a dora shi kan bid'a ko a kaudar da shi daga tafarki na gaskiya a dora shi akan shirbe to wannan ya kamata wajibi ne ya tsira daga wannan wuri wa wuqu'in fil haram fi haramin ko kuma tsoron abkawa a cikin haram wa shubahatin ko abin da yake da rikici wa nahwi hada abin da yake kama da haka qala Allah ta'ala kamar yadda ya zamanto al'ada ce ta malam duk babi zai bude shi da ayoyi na alqur'ani mai girma sannan ya biyo da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kalkashin su qala Allah ta'ala Allah madaukaki na cewa fa firru ila Allah inni lakum minhu nadhirun mubin ku tsere zuwa ga Allah madaukaki lalle ni nadhirun mubin mai galgaɗi ne bayyananne lakum ko ka ce inni lakum nadhirun mubin min ni mai galgaɗi ne mai galgaɗin ku ne wanda ya zama to bayyananne ga Allah madaukaki wa an sa'ad bin abi waqas radiyallahu anhu qala an samu na hadisi daga sa'ad bin abi waqas wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu na ji manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin su kara tabbata gare shi na cewa inna Allah yuhibbul abda at-taqiyya al-ghani al-khafi lalle Allah madaukaki na son bawa at-taqi mai tsoron Allah al-ghani mawadaci da karan kanshi mai mawadatar zuci al-khafi wanda bayya bayyana kanshi qala wal murad bil ghani munha ta a gani hadisi wannan rawahu muslim ma muslim ta da shi mafnunuwa da ya ce bil alghani kina ghaniyun nafs mawadacin rai ko zuci kama sabaka fil hadith sahih kama yanda ya gabata a cikin hadisi ingantacce wa ana bi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala an samu wani hadisi daga abi sa'id al-khudri wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi ce qala rajulun wani sahabi yace ayyuhan nas ayyun nasi afdal ya rasulullah ya tambayi manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce wasu wannan mutum ne ko kuma wane ne daga cikin mutane wanda ya yi ya manzo sallallahu alaihi wasallam kala mu'minun mujahidun bi nafsihi wa malihi fi sabilillah wanda ya kowa daga cikin mutane mutum mumini mai jihadi da karan kanshi da dukiyar shi saboda ɗaukakar da addinin Allah madaukaki to wannan ya yi kowa قال ثم من sannan wane قال ثم رجل معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه sannan mutumin da ya kaurace daga cikin wani yanki ko lungu daga cikin lunguna na bautawa ubangiji shi wa fi riwayatin yattaqillaha mutumin da ke jin tsoron Allah madaukaki wa yada an-nasa min sharrihi kuma iya barin mutane min sharri iya barin iya kare mutane daga sharri wanda ya bar mutane daga sharri shi ana nufin cewa bayya aikata musu sharri muttafaqun alaihi wa hadith imam bukhari da muslim suka fitar da shi wa anhu qala haka aka samu wannan hadisi daga abi sa'id al-khudri wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam mazala wanda tsira Allah da mun ce kara tabbata gare shi na cewa yushiku an yakuna khaira malil muslim kiris yayi saura dukiyar musulmi ta kasance ghanamun yatba'u yatba'u biha sha'afa aljibal wasu ɗan dabbobin shi wanda zai yi kabin iya hawan tsoruruwa ko kuluruwa ta duwatsu wa mawaqi alqatri da wuraren ruwa kwaruruka ya firru bidinihi min alfitan wanda zai tsere da addinin shi saboda fitina da ta afku cikin mutane rawahu bukhari imam bukhari ya fitar da wannan hadisi wa sha'afa aljibali ay a'laha kenan can saman duwatsu malam da yazo kalkashin wannan hadisi sharhi yace qala almuallif rahimahullahu ta'ala wanda ya wallaha wannan littafi wanda rahma Allah ta kara tabbata a gare shi yace باب استهباب العزلة عند فساد الناس والزمان وخوف الفتنة باب wanda yake zowa na da mustahabbancin kauracewa mutane a lokacin da mutane suka lalace ko zamani da zamani da tsoron fitina wa alam anna al-afdala huwa al-mu'min alladhi yukhalitu an-nasa wa yasbir ala adhahu mala yace ka sani cewa mafi fificin mu'minai shine muminin da zai cuɗanya da mutane kuma ya yi haƙuri a bisa cutarsu da suke musu wannan shine mafifici domin tare da shi akwai alkhairi in iya cuɗanya da su zai watsa wannan ya yada wannan alkhairi cikin mutane duk da cewa zai samu cuta a cutar da shi sai ya yi haƙuri akan wannan kuma haka damun da'awa ta gada hada afdal min almu'min alladhi la yukhalitu an-nas wala yasbiru ala adahum wannan shi ne mafi alkhairin ga muminin da bayya cuɗanya da mutane kuma bayya haƙuri a bisa cutarsu wannan kuma hadisi ne tabbatacce da hadisin da ibn majah ya fitar da shi a cikin alƙashin fitar na'am da lafazin al-mu'min alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru ala adahu qala min zalika na daga wannan walakin ahyanan tahsulu umurun takunu al-uzlatu fiha khairan min al-ikhtilat bin nas malan yace sai dai wani lokaci wasu al'amura za su tabbata su kasance kauracewa mutane daga cikin ta ita ce mafi alkhairin mutum ya cuɗanya da su min zalika idza khafa al-insanu ala nafsihi fitnatan na daga wannan misali mutum ya ji tsoron fitina a karan kanshi mislu an yakuna fi baladin yutalabu fiha bi an yanharifa an dinihi misali ya kasance a wata ƙasa wadda za a neme shi ya kaucewa addinin shi ya aikata wani abin da ya sabawa addinin shi to wannan kaurace mata shine mafi alkhairi bal wajibi ne akan shi au yud'a ila ila bid'atin ko kuma yad'u au yud'a ila bid'a ko kuma ana a kiraye shi zuwa ya aikata wata bid'a au al-fusuq al-kathira fiha aw yara al-fusuqa al-kathira fiha ko kuma ya ga fasikanci daiwa a a cikin wannan gari ko ƙasa aw yakhsha ala nafsihi min al-fawahish ko kuma ya ji tsoron alfasha a karan kanshi fa huna takunu al-uzlatu khairul lah to wannan sai kasance kauracewa mutane game da shi shine mafi alkhairi ولهذا أمر الإنسان أن يهاجر أو أمر الإنسان أن يهاجر من بلد الشرك إلى بلد الإسلام دليل هكا أكا أمر تمتن يهجر daga garin shirka ya zuwa garin musulunci wa min baladil fusuqi ila baladil istiqama yayi hijira daga gari na fasikanci zuwa garin da ake bautawa Allah madaukaki ana bin Allah da manzo sau da kawa wa kadhalika idza taghayyara an-nasu waz-zaman haka nan ne a lokacin kuma lokacin da mutane suka lalace suka canza halullukansu ya canza wa zaman da zamani ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دليل هكا إنغنت daga manzon Allah wanda tsira ya Allah da amincin shi su ƙara tabbata gare shi yake cewa yushiku an yakuna khayra malil rajuli ghanamun yatba'u biha sha'fa ar-rijbal wa mawadi' al-qatr yafir bi dinihi min al-fitan yayi saura kiris ya kasance mafi alkhairin dukiyar mutum dabobin shi iyabunsu wanda yake kiwo a cikin can saman duwatsu hakanin na bin kwarurruka iya tserewa da addinin shi saboda tsoron fitina fa hadha huwa at-taqsim malai yace wannan shine kashe-kashe takunu al-uzlatu hiya al-khair in kana fil ikhtilat sharrun wa fitnatun fid din cewa mutane zai kasance shine alkhairi idan ya zama to cuɗanya da su sharri ne da fitina a cikin addinin mutum wa illa fal aslu anna al-ikhtilata wal khair bala ya ce a asali dai shine cewa cuɗanya da mutane shine alkhairi yaxtalitu al-insanu ma'an nasi fa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar mutun ya cuɗanya da mutane domin ya umarce su da kyakkyawan aiki ya hane su da game da mummunan aiki yad'u ila haqqin yayi kira ya zuwa abin da ke gaskiya yubayyinu sunnat yubayyinu sunna linnas yawa mutane bayanin sunna fa hadha khair wannan shine alkhairi لكن إذا عجز عن الصبر وكثرة الفتن فالعزلة خير ولو أن يعبد الله على رأس جبل أو في قعر واد ما ليتي سيدي إذن يا كاسين حقوري كما فتنتنو سكي يوا to kauracewa ita ce mafi alkhairi a gare shi ko da dai zai bautawa Allah madaukaki a bisa tsururuwa ta dutse ko kuma a cikin kwarurruka وبين النبي صلى الله عليه وسلم صفة الرجل الذي يحبه الله عز وجل وزال صلى الله عليه وسلم يي بيانا كمان متن وند الله مدوكاكي نا سان شي ميغرما دبوا فقال ان الله يحب العبد التقي الغني الخفي الله مدوكاكي نا سان باوا wanda ya zamanto mai tsoron Allah ne alghani mai wadatar zuci alkhafi mai ɓoye kanshi attaqi alladhi yattaqi Allah azza wa jalla mala yace taqi kin nan shi ne wanda yake jin tsoron Allah fa yaquma bi awamirihi wa yajtanibu nawahi na bin umarnin Allah madaukaki na aikata abiban da Allah madaukaki ya umarni na hannuwa daga abiban da Allah ya hani game da su yaquma bi awamirihi min fi'li salah na aikata umarnin Allah na aikata sallah wa ada'iha fi jama'ati yin wannan sallah a cikin jama'a yaqumu bi awamirihi min ada'i zakati zai tsaya akan umarnin Allah na bangaren ba da zakka idan Allah madaukaki ya bashi dukiyar da zai hudda mata zakka wa ita'iha mustahiqiha kuma in ya hofa zai hudda ta ba wanda suka cancance ta ba ba mata da diya ba ko abukan matan abukai da diyan abukai alhali kuma su mawadata ne yaqumu bi awamirihi zai tsaya da umarnin Allah ya sumu Ramadan ya azumci wata Ramadan ya hujjal bait ya ziyarci ɗakin Allah Allah madaukaki ya bashi iko ya birru walidaihi ya wa mahaifan shi biyayya ya sulu arhamahu ya sadar da zumuntar shi yuhsinu ila jiranihi ya kyautatawa makwabtan shi yuhsinu ila yatama ya kyautatawa marayu ila ghairi zalika ya zuwa kuma bayan wannan min anwa'i taqwa na dangogi na tsoron Allah wal birr da biyayya wa abwabul khair da kohohi na alkhairi algani alladhi istagna bi nafsihi anin nas gani kinnan mawadaci ana nihin wanda ya wadata da karan kanshi game da mutane mustagnin bi rabbih wanda ya wadatu da ubangijin shi la yaltafitu ila ghairihi bayya waiwayawa zuwa wani Allah madaukaki duk abin da ya dame shi ya same shi zai koma zuwa ga Allah ne al-khafi huwa alladhi la yuzhiru nafsa shine wanda bayya bayyana kanshi wala yahtammu an yazhara an inda nas bayya kulawa cewa ya bayyana wajen mutane aw yusharu ilayhi bil banan bayya bukatar sai an yi ka nuna shi ana cewa ga wannan nan ai shine wancan ai shine wani aw yatahaddathu annasu an ko kuma mutane su yi kahirar shi tajiduhu min baitihi ila almasjid ko da lokaci zaka same shi daga gidan shi zuwa masallaci wa min masjidihi ila baitihi daga masallaci zuwa gidan shi ne wa min baitihi ila aqaribihi daga gidan shi zuwa makusantan shi wa ikhwanihi da ƴan uwan shi yukfi nafsahu iya koye kanshi walakin la ya'ni dhalika anna al-insana idha ataahu Allahu 'ilman an ya tawakka fi baitihi wa la yu'allima an-nas malam yace sai dai fa wannan ba a nihin cewa mutum mutumin da Allah madaukaki ya bashi ilimi yayi kwance da kaya ya zamna a gidan shi kawai bai karantar da mutane hadha yu'aridu taqwa wa irin wannan tabi'a na cin karo da tsoron Allah fa ta'limuhu an-nasa fa ta'limuhu an-nasi khairun min kaunihi yaqba'a fi baitihi karantar da mutane da zai yi shi ne mafi alkhairin ya rihe kanshi a gida wala yin faru ahadan bi ilmi a waye gari ya zama to bayya amfanar da kowa da ilimin shi aw ya da fi baiti ko ya zamna a gidan shi wala yin faru nas bi bi malihi kuma mutane ba sa amfanuwa da duke shi lakin idza dara al'amr baina an yalma nafsahu sai dai idan al'amarin ya kasance kalkashin tsakanin ya walƙar da karan kanshi wa yuzhiru nafsahu ya bayyana kanshi wa yubayyana nafsahu hakanan dai ya bayyana kanshi wa baina an yukhfiha kuma tsakanin ya koyi karan kanshi wannan al'amari ya kasance tsakanin wannan abu biyu fahina izin yakhtar al-khafa a wannan matsayi sai zabi bangaren koyewa amma idan kana labudda min izhari nafsihi in aka samu matsayin da dole ne sai ya bayyana da kanshi falabudda an yuzhira to anan dole ne kuma ya bayyana da kanshi wazalika an tariqi nashr ilmihi wannan ta bangaren yada ilimin shi fil nas tsakanin mutane wa iqamati durusil ilm da tsaida da yin darussa na ilimi wala wa halaqatihi da dai irin wannan zama da muke na karatu fi kulli makanin a cikin kowace wurare wa kadhalika an tariqi al-khitaba hakanan ta ɓangaren kutuba fi yawmin juma'a ranar juma'a wal idi da ranar sallah sallolin idi wa ghairi zalika da kuma bayan wannan fa hadha mimma yuhibbu Allahu azza wa jalla wannan na daga cikin abin da Allah madaukaki na san shi na ga sai mu tsaya a nan lokaci yayi abin da muka wani daidai Allah madaukaki ya ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah madaukaki ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk وعليكم السلام ورحمة الله إرسي سورة يوشك آه يوشك نعم kuskuren bugu ne wallahu ta'ala Thank you.